آله وصحبه والتابعين ومن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول godiya sabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin samai da kasai wanda ba mu lafiya da ƙarfin gwiwa da imani da damar zuwa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau muna darasi na goma sha hudu wanda shi ya dace da sha biyu ga watan jumadal akhira shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da 22 ga watan hudu shekara ta 2013 a lissafin turawa idan ba manta ba a darasinmu na ƙarshe satin da wuce mun tsaya ne akan aya ta saba'in da biyar ko yau za mu tashi aya ta saba'in da shida fadin allah madaukakin sarki kun a ta min dunillah ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله يكتشف dore akan maganar da ya faɗa satin da ya wuce a cikin ayar malmasihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul isa dan maryama ba wani bane face ɗaya ne daga cikin manzanni wanda wasu manzannin sun shuɗe kafin shi an samu annabawa da suka wuce kafin sa kuma shi din ma manzo ne laysa huwa bi ila bal huwa rasulun kasa'irur rusuli manzo ne kamar sauran manzanni wa ummu siddiqa da mahaifiyarsa na na maryam ita ce Allah ya ambace da da as-siddiqa ana nufin wato kafiratu sidqi tana da yawan gaskiya mace ce mai gaskiya dan sunniyat bi siddiqa لأنها صدقت بآيات ربها وصدقت بكلمات ربها an ce dai siddiqa ne saboda ta gaskata ayoyin ubangiji da kuma ainihin wato kalmomin ubangiji wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin kana ya kula da ta'am Allah ya ba mu labari cewa su biyu da nana Maryam da Isa dan Maryam din duk suna cin abinci Allah baya cin abinci raddi ga waɗanda suke cewa Maryam Allah Isa Allah to sai Allah ce kana ya akula ne ta'am abinci bukata ta sa ake cin abinci yunwa ta sa mutum yake cin abinci amma Allah bai da bukata ko ba ka bane mu ne mabukata kana ya akula ne ta'am tunda ko suna cin abinci suna jin yunwa ka sa'irin adamiyyin kamar sauran yan adam to yaya za su zamanto Allah kuma a'a wannan kinaya ne anil hadath ashe su ma dai fararru ne suna ci suna sha ba ma wannan ba da qur'ani ya faɗa har ma abin da ba ambata ba anan suna yin bayan gida suna bawali suna tsuguru gashi na na maryam ma ta haihu to yaya Allah zai haihu kuma na Allah ne mace ka nan ba hankali a ciki Allah ce undur kaifa nubayyinu lahum al-ayat duba yadda muke bayyana musu ayoyi dalla-dalla wanda hankalinsu zai ɗauka hannunsu zai taɓa sun manzuru an na yi fakun amma ka duba ta yaya mutane ake karkatar da su su kasa gane gaskiya kun gaya musu ya muhammad a tabudu na min dunillah yanzu za ku rinka bauta wa wani ba allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda bai isa ya mallaki cutar da ku ko amfanin da ku ba wala ku bautawa wanda ba Allah ba wanda shi din bai isa ya kare muku cuta ba kuma bai isa ya kawo muku amfani ba wallahu huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji kuma Allah shine masani ya san komai isa dan maryam ba zai iya kawo muku cuta ba ba zai iya kawo muku wani abu da zai muku amfani ba in ba Allah ya yarda ba so da kun bauta wa Allah wanda yake da mallakar cuta da amfani da shi ya fi muku sai ya ce mai kuma قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل نعم
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ga kira ga ahalin kitab yahudu da nasara la taghlu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin addinin ku gairar haqq wuce gona da iri wanda yake ba na gaskiya ba la tatajawazu hadda kada ku wuce gona da iri ku wuce haddi dukkan algulu da at-tafsir abun zargi ne a addini wuce gona da iri ko ragewa algulu wuce gona da iri a tafsir kuma tauyewa ragewa addinin mutum ya motse shi ya matse shi ya kiyaye yin shi yadda aka ce yayi kar ku yi wannan ku kawo shi cikin addinin ku wanda yake al-mukhalif lil haqq wanda hakan ya saba wa gaskiya an gaya musu wannan ne saboda sun saba wa gaskiya a cikin addinin su sannan suka wuce gona da iri wajen ci gaba da rayuwa akan ƙaryar wala tattabi'u ahwa a qaumi Allah ce kada ku bi soyayyen zukatan wasu mutane kalmar ahwa jam'i ne na hawa alhawa a larabci shine ma tad'u ilayhi an-nafsu wa shahwa ko ma tad'u ilayhi shahwatu an-nafs abinda sha'awa ta rai take jan dan adam yayi wanda ya saba wa Allah shine ahwa kada ka bi son zuciya kada ka rinka bin ra'ayi kai dan adam kaka bi son zuciya kaka bi ra'ayi kaka bi abin da zuciyarka tace take so kaka biye ta zuciya sai an saba mata ake samun zaman lafiya a wajen ubangiji wanda ya goyi bayan zuciyarsa ya bi ra'ayinsa to wallahi yana cikin tashin hankali da damuwa dan ku ya bi hanyar yahudu da nasara qad dallu min qabl mutanen da daman tuncin sun bata su ne ma ruwa sawu dalala shugabanni a wajen bata din manya-manya ne a wajen bata duk wani batacce a baya gudu da nasara yake da cewa wannan alkhitab zancen ana magana ne ga waɗannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don su koyi su ne da hankali su koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su koyi da sabon manzon Allah su saba wa yahudu su saba wa nasara an hana su su bi hanyar magabatansu magabatansu a bata dan yahudu da nasara magabatanku ne a bata kada ku bi su wa dallu wa adallu kathira sannan sun batar da yawa san zuciyar yahudu da nasara yasa suka batar da mabiyansu da yawa kamar yadda yanzu da in musulmi ya kama bid'a ko ya kama bata za ga yana ɗiban mutane da yawa na halakar da su da yawa za ga suna jin su akan wannan bata din wa dallu an sawa'i sabil kuma sun bata sun bar hanya ta kwarai ay qasdi sadiq qasdi tariq sun bar hanya ta saiti sun batar da mutane su sun bata sannan kuma sun kauce wa hanya ta kwarai wannan aya tana faɗa akan yahudu da nasara kada su wuce gona da iri hatta a bata din sannan kuma tana kira gare mu mu mu nisanci yahudu da nasara don an nuna mana su batattu ne kuma masu batarwa sannan sun batar da mabiyansu da yawa sannan kuma yahudu da nasara ba a kan hanya ta kware suke ba ba yanda za a yi a ce ba yahudi ba nasari su ne suke kan daidai ba zai yi ba saboda sun fusa ta ubangiji tun alfijirin addini sun fusa ta manzannin allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam allah musu aminci da rahama to sai Allah ya sake ɗora zance bayan wannan ya ce kuma لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم haka dai ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون mu'ina alladhina kafaru min bani isra'il bayan wancan jan kunne sai Allah ke bamu labari fa an fatsinewa kafirai na bani isra'ila a harshen annabi dawuda da ma harshen annabi isa alaihi salatu wassalam isa dan maryam mutanen da Allah ya tsine musu a bisa harshen annabi dawuda su ne mutanen aila yayin da suka wuce gona da iri wajen kan kifi ranar asabar annabi dawud ya ce allahumma la'anhum waj'alhum ayatan ya allah ka tsine musu albarka in ji annabi dawuda saboda sun saba wa umarnin allah allah ya turo a gaya musu gaskiya suka ki su bi ya ce allah ka tsine musu waj'alhum aya kuma ka sanya su su zama wata alama da mutanen duniya za su zo su ga lalle waɗannan kai suka saba wa kala'ance su dan na baya su yi izina sai aka shafe su aka mai da su birurruka waɗannan birnin kafin ke gani kamar yadda muka faɗa tsinuwa ce da la'antar annabi dawud alaihi salatu wassalam akan kafirai da mutane ne annabi dawud ya tsine musu mutanen aila ne ya la'ance su ya ce allah ka tsine musu ka dina anta annabi ko waje alhum aya allah ka sa su zama wata alama da a duniya za a biyo bayana ganin su wallahi kuma wannan al'umma idan ba ku bi ubangiji ba wallahi bai gagara ba Allah ne da ku sama da haka kuma ubangijin nan da ya mai da waɗannan mutane suka zama birnuka wallahi shi ne fa Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhu sinatu wala nawm shine wannan ubangiji tsayayye kwaya daya wanda gengedi baya kama shi ballanta na bacci shi ne wanda ya wancan kuma shi ne yake bada wannan umarnin yake cewa da ni da kai mu ɗauki izina dangane da haɗarin saba wa ubangiji to Allah ya la'ance su ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam da kuma harshen Annabi Isa alaihi salatu wassalam su ne wannan kafaran ashabul ma'ida da ake faɗa da ba su yi imani da shi ba shi ma ce Allahumma al'anhu wa ja'alhum aya ya Allah ka tsine waɗannan mutane albarka ka sanya su zama to aya wata alama fa musiku khanazir aka shafe su aka mai da su aladu ka ji alade da kake ganin sa alade ko ilade da kake ganin sa da mutum ne muguwar dabba kenan babu dabbar da Allah ya kazantar da ambatanta a Qur'ani irin alade har jaki gwanda jaki ma aka alawi to su ma da mutane ne annabi isa ya tsine musu albarka ya kai su kara wajen allah allah bai da suwata so ya kamata mutane su kiyaye ala lisani dawud wa isa ibn maryam me yasa aka musu wannan zalika bima asaw saboda sun yi sako a faya fi al-isyan sako sako sako sako wa kanu ya tazun kuma suna wuce gona da ilimi menene wannan al'ummar ba ta yi yau kai in banda Allah ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana addu'a a wajen ubangiji shi ya Allah ubangiji ina roƙonka kada ka halakar da al'ummata kada ka kifar da ita kada ka mata kaza kada ka mata kaza wallahi da sai Allah ya mana wannan dan duk wata barna da waɗancan mutanen suke aka ne da wannan wannan al'umma a yanzu ana yi wa ziyada amma da tsari ka ji matakon zalika bi ma sau ba ce ai zalika bi ma shirku ba suna shirka tabbas amma sai Allah amfani da kalmar sabo yau wanda sabo aka mai da shi shine rayuwa masu sabo su ne abin yabo a taimaki masu sabo a goya musu baya a sama musu wurin da za su yi saban a ɗaure musu gindi a taimake su a agaza musu mata su fito tsirara su kisa ta ubangiji su fidda tsiraici su jefa mutane cikin tasku su koya wa mutane fasikanci da yawa yawa akwai mutanen da wallahi tallahi ba su da sha'awar su yi zina ba su da niyyar su yi zina amma ganin mata da suke fita tsirara yau da gobe har ta sa abin ya zama juye musu suke sha'awa wannan al'ummar da ta kai ga yau matan wannan al'umma matan su suke ɗaukan kuɗi su ba wa maza su lalata da su yarinya ta nemi namiji akwai wacce ta je gurin wani malamin ta ne a jami'a yana karanta da ita ce wallahi ka in ba kai kaza kaza da ni ba wallahi zan iya amfil din kan kashe ka haka ta je mai karara ba wai don wani abu ba kawai dai zai kwanta da ita ya barna da ita yara ka tura su makaranta su je jami'a su shiga su yi karatu yan mata su je su kama gidajen haya a wajen jami'a su je su yi karatu da safe da daddare su yi karuwanci muna jami'a muna karuwa alazan birni su ta tafiya akwai yanzu wurare sanannu a garin da wadda ɗalibai ne mata suke kama ɗakuna suna kusa da wasu makarantu zuwa ake yin magariba ta irin wannan lokacin motoci za ka gani na alajan birni a cike a irin waɗannan unguwanni inda waɗannan mata suke kama haya a je a kwana da su wasu a kwanta da su a ɗakunansu wasu a ɗauke su a kai su hotel a kwana da su ba za a fito da su ba sai da su bai kuma ya yi musulmi duk wani al'umma ce take yi al'umma da take cin dan adam al'umma da take cin dan adam dan adam a kama mutum a yanka a ci dan adam ka sai dan adam sai ka kai shi kasuwa ka sayar da shi a kwantar da shi a yanka shi wani dan wani aka kama shi gidan gidan gidan masu yankan kan nan yake cewa a gabansa daga an bankare mutum yana ihu yana kuka malam karfi suka bankare shi malam aka ɗauko mai yankan yana nan yana eh, da wuka ya zo kwantar da shi malam idan na masa wuka a wuya yace a gabansa ya ga an kamo yarinya budurwa aka mata tsira ga mamanta a fili tsafi za a yi da ita maman ake so kawai aka sa wuka mai kaifi aka kama wannan maman nata tana ihu tana kuka an ɗaure ta haka aka sa wuka aka yanke iya wannan maman haka aka yi daɗa kama aka yanke iya wannan maman ta faɗi su wani ya jini ya kashe ta ta faɗi yace wallahi a gaban shi aka yi wannan amma ina ga maka wannan mutumin da Allah ya gudu ya fitar da shi sai da wajen wata uku yana kwanci a asibiti ana tura masa ruwa ana tsara masa jini duk a ƙasar nan ake wannan duk a ƙasar nan da kaji ana cike yaro ana neman sa ana neman sa to tuntuna an gama gata shi an cinye shi wallahi kaga mutum a unguwa ana zargin cewa mutane yake ci ana kallon sa saboda yana da kuɗi yana da manyan manyan motoci yana da alaka da manya ba wanda zai kula shi ba wanda ya ce mai kaza kuma ana zargin sa an tabbatar yana wannan abu kasar da manyanta suke tsafi dan secret society tsafi kaga a jami'o'i ana samun kungiyoyi na yan cult cultism da yan secret society a universities jami'o'i da ake tsammanin nan za a kai yara a tarbiyyantar da su amma a nan wani da cin mutane da tsungiyar tsafi wallahi ma da saboda tsafin da mutanen al'ummar da suke akwai nan wanda yace wallahi akwai inda ya ga yace wallahi mutum ya gani ya ga mutum malam saboda bala'in tsafi malam yana tafiya da ka da ka yace ka ga malam ana tafiya ana taka gaba yace shi ganin Allah ya nuna masa yana fatan wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah yace wallahi mutum ne ya ganshi yana tafiya taka taka upside down chak chak chak chak chak chak yana tafiya duk a kasan na ake ka ga malam an zo an tarar da gawa wallahi gawa sai su tashi ta gawa ta tashi ta yi tafiya ta yi rawa ta je ta dawo gawa saboda bala'in sihiri da tsafi shirka malamai da sunan addini an zo ana cin addini ina ga mu koyi duk isyan din ne inda a ce da ba dan addu'ar manzo Allah ba da wani al'umma tuntunan ta shiga makamantar tarihi alqur'ani wannan izu sittin ake karanta shi wallahi ana karanta shi ana jifa cikin jini saboda za a yi wani alhaji safi ko za a yi wa wani mai neman kujerar siyasa za a yi masa mai safi don ya ci kujera a nan da ba ku labari wani saboda bala'in tsafi sihiri sihiri yana neman mulki ya tafi wajen wani boka ya sa ya je nemo jariri aka je aka kawo jariri jariri aka kawo aka sa shi a cikin turmi aka zuba masa garin magani garin itace aka kirbe shi daka shi aka yadda ake yadda ka san ana daka doya ta rogo ko yadda ka san ana daka doya safara wallahi haka aka kirbe jaririn nan da jininsa da ruwan jikinsa da bahayan cikinsa da komai saboda bala'in tsafi ana neman mulki aka aka gama kuma aka rarraba masa shi aka kukulle masa aka ce je ta mama kuma kujera ta ne kuma wallahi tallahi malam ya ce yanzu haka yana Abuja irin wannan mutane yaushe za su yadda da wazi yaushe za su yadda Allah ya ce annabi ya ce to wallahi malam ana barna a kasan nan fiye da yadda kake tsammani shi sa na sha fara na mai ta duk abin da kuka ga ya sami wallahi fa bima kasabat aydina wa ya'fu an kathir wallahi da abin da hannayen mu suka aikata ne wallahi ma dan wani Allah yana afuwa akan abuwa da yawa shi sa Allah ya tsine wa waɗannan mutane kafirai ne Allah ya la'ance su a harshen annabinsu annabi Dawud da annabi Isa ba a zalunce su ba saboda sabo da yayi yawa Allah mun gode maka ga shi muna yin sabon kuma mu mun samu la'antar ba kanu la yatanahawna an munkarin kanu ba sa hannuwa daga munkari abin da yake bayi da kyau abu na barna in an ce su bari ba sa bari yanzu mu ba hakan muke ba wallahi kaɗan ne daga cikin mu suke hannuwa da hannuwar qur'ani suke aiki da aikin qur'ani لا يتناهون عن منكر باسا هنوا دنجني دا منكري يعني لا ينهى بعضهم بعض ساشي سبايا أنا ساشي برنا suna gani mutum yana ganin wansa yana fara bai hana shi ba wani ɗalibi ya mu yace a ɗalibansa yana gani abokinsa zai je ɗauko ɗaliba ya zo kwanta da ita ciki da falo shi yana rana a falo yana karatu abokin kwanan su zai zai shiga da yarinya budurwa musulma ya shiga da ita su yi tsirara su daura tawo su kwanta su gama abin da su yi yana jin abin da suke yi sannan su fito yarinya tana kallon sa shi yana kallon ta shi ma yaron yana ganin sa daga su sai tawo su shiga ban daki su yi wankan su tare ta fito ta sa kayan ta ya raka ta ya biya mata bukatar ta ya dan musulmi ne ni ni dinnan ni da ni ni ya gaya wa yaro yake gaya wa ni yake gaya wa kar ma kace wata dogo ne baya ne akwai islam ni aka gaya wa ni wata kila ya kace wata kila ya kace wata kila kuma yana ganin yana da zai mai magana ba saboda kowa yana rayuwa on his own ba ruwanka da wannan to shi ne abin da ya gudawa masa kana yi wa'azi duk abin da ka ga mutum yana kyale shi su a wurin su laifi abin da kai ka saba hukuma shine laifi amma saba wa Allah ba laifi bane a wajen su saba wa hukuma shine laifi wace ce rai kuma hukuma bayan hukumar Allah tabaraka wa ta'ala ba a ji tsoron Allah ba aka keta doka Allah Allah ya ce nabi sama kanu ya fa'alun tir da abin da waɗannan mutane suka kasance suna aikatawa hadisi ya zo daga abdullahi bin mas'udin Allah kara masa ya dace manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kana fi man kana qablakum min bani isra'ila idza amila al-amil minhum al-khati'a nahahu an-nadi ta'dira cikin waɗanda suka gabace ku cikin bani isra'il idan mai barna ya aikata barna a cikin su to sai mai hani ya hana su wani a ciki sai ce wani ku daina barnar da kuke ku daina barnar da kuke ku daina barnar da kuke dan dauki masa hankali fa idza kana min al-ghadi ya hana shi ya ce bai amma in aka wayi gari jalisahu wa akalahu wa sharabahu sai ya dawo ya ci gaba da zama da wannan mabarnaci ya dawo ya ci gaba da cin abinci da wannan mabarnaci sannan kuma ya dawo ya ci gaba da magana da wannan mabarnaci ya ci gaba da shan abin sha tare da mai barnar ku kula can ya hana ya ce a bari da ya ce a bari amma bai kaurace masa ba daga liyawa ya suna tare tare suke ci abinci tare suke shan ruwa tare suke zama ina so ka lura ka nutsu da yawan hadisa ka ɗabbaka shi a kanka da al'ummarka wani abu isra'ili ka annahu lam yarahu ala al-khati'ati bil amsi annabi yace kamar kai ka ce shi wannan mai wa'azi na jiya bai ga dan uwansa yana kan kuskure ba ko da wasu bai nuna ma cewa wai ya kaurace masa ba فلما راى الله تبارك وتعالى ذلك منهم يا عند الله ده haka take faruwa suna wa'azin amma ba ta kaurace wa barnata ضرب قلوب بعض على بعض sai Allah ya tafi da zakatan junansu suka samu cikin sabani wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir har ya kai lokacin da Allah ya fice da su wannan Allah ya fice musu addu'a Allah ne yarda su aladu Allah ne da su birruka wala na mala nisai Dawud wa Isa bin Maryam ya tsine musu albarka a harshen Annabi Isa a harshen Annabi Dawud alaihi salatu wassalam zalika bima asaw wa kanu yatadun haka suka yi dan sun yi sako sun wuce gona da iri wallazi nafsi bi yadihi ya zama ba da sakon bani Isra'ila sai ya fara rantsuwa shi annabi ce na rantse muku da wanda raina yake hannunsa la tamurunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar ku dai ku rinka umarni da kyakkyawa ya ku wannan al'umma kuma ku rinka hani akan mummuna ya ku wannan al'umma wala ta'khudunna ala yadi safihi wala ta'turunnahu ala al-haqqi asra ku rike hannun dukkan wani wawa duk wani wawa mai wauta duk wani mabaranci ku rike hannunsa ku dauke shi ku dora shi akan gaskiya kar ku bar mutum yana yin barna ku zuba masa ido ku gyale shi ku ce wai ai zamani ne a'a aula yadribanna Allahu quluba ba'dikum ala ba'd wa yal'anukum kama la'anakum ko kuma Allah ubangiji ya buga zukatanku ku ta samun safani kuma ya zo ya tsine muku albarka kamar yadda ya tsine wadancan albarka haka Abu Ya'la ya buga wannan hadisi a cikin musnad dinsa da Abu Dawud a cikin al-Malahi bab da amru wa nahyi anil munkar da Imam Tirmidhi a cikin tafsirin suratul Ma'ida yace hada hadisin hasan wa gharib da Imam Tirmidhi haka Ibn Majah ya rawaito shi a cikin kitabul fitan da sauran malamai da Imam Tabari a cikin tafsirinsa duk sun ruwaito wannan hadisi imam tabari ya ruwaito shi haka imam imam haizami ya ruwaito imam tabarani ya ruwaito shi daga abin musa ash'ari yace kuma rijal da rijalu sahih mazajen hadisin mazaje ne na sahihin hadisi su wannan hadisi yana nuna mana cewa wajibi ne mun ka umarni da kyakkyawa idan kun ga wani yana barna a unguwarku yana yawo da 'yan mata to lalle a samu wani ya masa magana ya masa nasiha ce wani a wannan ba wannan ko ku ja mana bala'i ka daina idan ka ga wata yarinya yar gidan wane da wane tana fitowa tana tsiraici a unguwa to a samu mutane masu kamala da mutunci su yi mata nasiha su yi wa iyayenta nasiha idan ka ga wasu samari suna shigo unguwarku suna barna da 'yan mata to kada ku bari ku rinka kula da su kada ku bari a ja muku bala'i a cikin unguwa ku sa ido a kan yan matan sannan ku sa ido a kan masu zuwa suna barnan ku yi musu nasiha ku yi musu gargadi idan ka ji an ce wane wane yana luwadi da mutane to ya kokari a kafa masa kwamiti kwamiti na magana da kwamitin sa ido duk ya halatta a kafa masa kyamara a lura da shi a gane shi yana wannan dan akwai ɗaiɗaikun mutane a cikin unguwanni da suna kama ƙananan yara suna luwaɗi da su suna nan sanannu a cikin unguwanni ana sanar da su wasu ba a iya musu magana saboda suna da maiko akwai wanda an kama shi yayi barna da yar wani an kama shi yayi barna da yar wani an kama shi yayi barna da yar wani an yi wani lokaci da a garin da aka ta kama mutane suna lalata yara yan shekara bakwai takwas akwai wanda aka kama shi ya sai yake ɗauka ya cusa a gaban yarinyar da ba ta wuce shekara shida bakwai ba ya ba har a zo ana hira da shi a rediyo shi ke nan labarin iya hukuncinsa an yi hira da shi a gidan rediyo yanzu ba mamaki yana can yana ya ci gaba da harkokinsa idan ka wani ya zo gidan ku ya anguwar ku ya zo ya bude muku gidan kallo to ya kawo maka masifa wannan ya kawo muku bala'i kamar haka na farko dai zai hana yaran anguwar ku karatu duk dan da yake zuwa islamiyya magariba zuwa isha'i ko bayan isha'i da zai je ba saboda akwai gidan kallo zai je kalli bal ko ya je kalli fim na biyu dukkan yaran ku da suke zuwa ake ba su homework a makarantun su na boko ana ba su homework su dawo gida su yi karatu ba za su yi ba saboda suna da gidan kallo sannan kuma ya muku hanyar tara muku barayi a unguwa don duk masu shaye-shaye da barayi duk a nan suke haduwa sannan kuma ban maka magana akan bala'in da yake sauka a cikin unguwar ba don fuka ta ubangiji yake akwai gidajen kallon da ake in dare ne ba a wasa ce da furta sai sha biyu na dare sai a ce a rufe kofa sai a sako abu sai ka ji ana ihu ana tafi to za a sa kun da dare ci gidan ya a garin nan ana yi kuma abu unfortunately shine sai a samu wani babban mutum cikin unguwa shi ya ba da kangonsa ko shi ma ya sponsorin ko gidan kallon ma nasa ne ba ko mutum ya zai bude sinima a cikin unguwar mutane sinima ba sinima sinima a cikin unguwa sinima a cikin unguwa karayi su zo shiga barayi su zo shiga yan fashi su zo shiga duk criminals suna taruwa a wannan wurin kuma gwamnati ta san da wannan gwamnati ta san gidan sinima gidan criminals ne ba mata ta hana sinima su kusa ku haɗa kai a unguwanni ƙungiyoyi irin na unguwa ƙungiyoyin taimako da juna da haɗin kai da masallatan unguwa sai ku haɗa kawunan ku ku san iya yawan adadin masallatan unguwa ku za ku iya yi duk wani masallaci na kamsalawa kun san shi ku rinka wani mitin kuna tara limaman kamsalawa kuna mitin da su yaya za mu taimaka wajen samar da tarbiyya a unguwan nan tamu ya za mu taimaka wajen samar da tsaro a unguwan nan tamu duk wani bako da shi wa unguwa ya kamata ku san shi ku gana da shi ku tattauna da shi ku san daga ina yake wannan duk za ku iya yin kun ga dama ku san masallatan juma'a ku guda nawa kuke da su idan kuna da wani sako da kuke so a isar da shi cikin unguwar ku dan jama'ar unguwa su ji a gyara to za ku yi amfani da masallatan juma'ar ku in ku hada kayan kanku idan abun ya zamanto abu ne da ake so ko ina da ko ina aji za ku iya tare da abun gwamnati ku gaba ɗaya ku bada wani wani sako da kuke so a gyara tarbiyya ana tsaraici a gwannan sata ta yi yawa ana yawan shiga gwannan ana sata duk za ku iya yi in kun haɗa kawo kanku to amma al'umma ta kai lokacin da tunani ma ba ta da shi idan ka ga an kira mutum taro ya zo to abin da zai samu kuɗi ne kawai idan da zai samu kuɗi ne ba zai zo ba mu ji aka amfani
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن يسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
Allah ce irin waɗannan da ba su hannuwa akan mummunan abu an hane su tara kasiran minhum za ka ga da yawa yawa daga cikinsu yani minal yahud kamar misali ka ce irin yahudawa cikin yahudawa kamar irin su ka'abu al ashraf da shi da mutanensa ya tawallawna alladhina kafaru suna nuna kauna ga kafirai kamar mushrikan maka kenan yayin da suka fita su mushrikan makka suka fita suna neman agaji ta yaya za su je su kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi da abbas yace a wannan ayar ba ma sai kafirai ba tara katiran minhum yatawallawna alladhina kafaru a cikin musulmin munafikai za ka ga da yawa yawan munafikai suna son arna shine yatawallawna alladhina kafaru da yawa a cikin zaga suna son kafirai suna kaunar kafirai shine at-tawalli duk abin da ya zo daga bangaren kafirci suna goyon bayansa abin da ya zo ta bangaren musulmi kuma suna faɗa da shi to Allah ya gano asiri ya turu sai ka bi a wani layi kake tatawalla alladhina kafaru aw tatawalla alladhina amanu a anta min alladhina amanu am min alladhina kafaru cikin masu imani kake ko cikin waɗanda suke kafirai Allah ce na bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da abin da rayukansu suka gabatar musu bi'sa ma qaddamu min al'amali lima'adihim fil akhirah tir da abin da suka gabatar wa kansu na aiki da za su tarar da shi a makomarsu ta lahira dan duk abin da dan adam ya aikata wallahi yana yi wa kansa shimfiɗa ne a lahira ka sani kai da yawa ko kaɗan ko me kake aikatawa a yanzu to kana yi wa kanka shimfiɗa ka ta lahira idan kana aikata alheri to kamar kana yi wa kanka ne shimfiɗa ta tafiya gidan aljanna idan kana aikata sharri to kana yi wa kanka ne shimfiɗa ta gidan wutar jahannama نبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم كما الله يكشي دسو غضب الله عليهم الله يكشي دسو الله يفصات دشاء ننسو وفي العذاب هم خالدون kuma waɗannan mutane masu kaddara madawwama ne a cikin azabar Allah Allah ya fushi kenan idan suka shiga azabar ubangiji za su dawwama saboda ƙin saƙon ubangiji da kuma nuna ƙauna ga waɗanda suke kafirai aƙida ce alwala'u walbara musulmi ya so dan uwansa musulmi ya ƙi kafiri wannan aƙida ce kamar yadda yanzu shi kafiri baya son ka kuma baya ƙaunar ka kuma baya son abin da duk zai kama ci gaba Ha? suna son naku suna ƙaunar ku yanzu ba sanarwa suka yi ba suka ce za su rinka kawo hari masallatai suka ce za su rinka kashe manyan malamai suka ce za su rinka kai farmaki wurin alhazai to me fara kuma har yanzu ba wata gwamnatin da ta ja musu kulli ba wani babban wuri da ya fito ya zo ya ce wannan abin da kawai za mu yi dilin da ku za a ɗau matakin ku ko a ce musulmi ku yi haƙuri wannan abin da aka yi ba a kyauta ba har yanzu shiru kuke ji wanda za a gane lalle akwai wani abu da ake shiryawa a ƙar wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna makirci suna kulle kulle kuma Allah yana kallon ku wallahi Allah yana kallon ku. kuma mun muna karkashin kulawar ubangiji kuma wani yana jin mace ta haife shi bismillah bismillah bismillah wallahi za mu zo masallacin mu za mu yi sallah kuma alhazan mu za su je aikin hajji ko malamai za su gaba da babu wani abin da za a rage shine wata kungiya ta samari na kasayan arewa da wani shugaban su yake ko a zamfara da ko a sakwata su ne masu kaɗan yin rubutu suke cewa to ana gaya wa arnan ne zagarta idan suna da samari matasa tsagera to wallahi arewa suna da waɗanda sun shanye sun dama su ya ce su waɗancan 'yan ledadanta ai ku kun fito ai an san kuma ya ce to nan na arewa ba a ma san da su ba kuwa an san ku a za a ta tafiya haka yi gada wannan akwai yinin wayo a ciki kuma akwai barazana ga security kasa ko bai kamata a shiru akan wannan abu ba daidai bane wallahi ba daidai bane ba daidai bane kaga adalci in wani ya faɗi magana mara kyau ya kamata a taka masa birki ina ga ma yau da wani musulmi ne ya fito ya faɗi wannan magana yau ai da kashin sai a rushe yan uwansa musulmi ne ma za su fara ya kasa tukunna amma da shiru kake da kawan shugabansa muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya duk wanda yake neman ya tayar da hankalinmu ubangiji ka tayar da hankalinsa kuma duk wanda yake goyon bayan a tayar da hankalinmu Allah ka tashi hankalinsa kuma duk wanda yake neman ya kawo zaune kada zaune tsaye ya hana kasar nan zaman lafiya Allah ka hana shi zaman lafiya Allah ka tumbike shi ka cizge shi daga cikin mahuta walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy da a ce sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa ma unzila ilai da abin da aka saukar ga shi Allah Muhammadu shi ne alqur'ani da waɗannan mutane sun yi imani da Allah da gaske da waɗannan mutane sun yi imani da manzo Allah da gaske mattakhaduhum awliya wallahi da ba su riƙi kafirai su ne masoyansu ba kenan duk wanda ya riƙe kafiri abin so abin kauna to bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani da manzon Allah ba bai kuma yi imani da abin da aka saukar manzon Allah ba shi ne alkurani izo sittin walakin na kasiran minhum fasiku Allah yake cewa da yawa yawan waɗannan mutane fasikai ne alkharijuna an amrillahi subhanahu wa ta'ala waɗanda sun yi na fito na fito akan umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama تسيكي بمعنى
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا شو والله إذا كسامو ودن دسكف قوة تنن أداوة دقابا جمومني سن يهود دقوم مشركين أنا أقول الله يا رب ما سقابا دا مسلمين كلا بيو waɗanda suka fi kowa tsananin gaba muguwar gaba da musulmi suke gaba da muminai su ne yahudawa da kuma mushrikai wannan su ne matakin farko su suka fi kowa gaba da musulmi ana gaya ma ne don kai musulmi kasancewa me ya matsayin ba yahudi a wajenka kuma me ubangijin ka ya faɗa maka dangane da ba yahudi wallazina ashraku ana nufin mushrikul arab sauran mushrikan larabawa waɗanda su ba yahudawa ba su ba nasara ba Allah sai Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu amanu alladhina qalu inna nasara kuma wallahi zaka samu waɗanda suka fi kusanci aqrabahum mawadda suka fi kusancin soyayya ga mu'minai su ne nasara ma'ana a cikin arna cikin kafirai waɗanda suke ɗan son muminai in an haɗa su da sauran kafirai to kirista sun fi son muminai akan yahudawa kamar yanzu a ce da kai da mushirkai da yahudawa da 'yan kirista nasara su waye ne suke ɗan ƙaunar musulmi sai a ce kirista su suka fi kusa da ƙauna da musulmi yanzu dan Allah ma wannan ba adalcin Qur'ani ba yanzu wannan ba yabo yake ma da kirista cewa suna da dan dama damuwa suna da wata kauna ga musulmi ba to shi yasa qur'ani in yazo duk gaskiya faɗan ta yake baya koye ta amma anan ba dukan nasara ake nufi ba dan akwai wasu daga cikin nasara ɗin yan kiristan da adawarsu ga musulunci ka adawatil yahudi lil muslimin ne kamar yadda ka san yahuda suna adawa ga musulmi ne so ba duka ake faɗa ba wasu wani ɓangare ne daga ciki shi sa wasu malaman suka ce wannan aya ta sauka akan dukkan yahudawa da dukkan nasara bi annal yahuda aksa qalban wan nasara alyinu qalban minhum suka ce a'a aya gaba ɗaya tana magana akan yahudu da nasara sai dai kawai bushewar zuciya ƙeƙasasshiyar zuciya ta yahudawa ta fi amma kuma ta 'yan kirista nasara ta fi ɗan taushi-taushi ita ta ɗan fahimta ita ta ɗan gane an ɗan fi samun leniency a ɓangaren su amma yahudu ba compromise ai su su 'yan kirista su suka fi ƙarancin taimakawa mushrikai da yahudawa wajen yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yahudu da sauran mushrikai su aka yi ta samu suna hada kai da hada karfi suna fada da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara wala suka ce su nasara kamar wannan wafd nasaran najran aiwa wafd nasha- najashi kamar mutanen najashi kaga najashi dan kirista ne ku je ku karanta kisan da jashi af'ama sarkin habasha kirista ne yana kiristancinsa lokacin da musulmi suka shiga halin kakanikai halin wahala a garin maka annabi ya ce wa musulmi ku yi hijira ku tafi habasha fa inna biha malikun a garin habasha akwai wani sarki baya bari a zalunci a wajen shi ko baya zalunta musulmi amma yana kiristancinsa ya tura suka yi hijira farko ya tura kuma suka yi hijira ta biyu har ma da suka yi hijira mushirkan makka suka haɗa kayan alatu kayan kyauta kayan agaji kayan taimako da kayan kwalliyar sarki suka ce bari su kai wa najashi su ce mu dangin waɗannan musulmin ne da suka gudo daga makka suka zo wadanka ka ba mu su mu tafi da su ba su da mutunci ba mutanen arziki ba ne a makka aka yi wannan kulle-kulle aka ce ku je ku ba wa sarkin kyauta da dukiya mai yawa sannan ku ce sako muku waɗannan mutane ku dawo da su in ya so a hanya ku je duk ku bubbuge su gaba daya da suka zo wurin da jashi ku ce daga ina kuke suke suka ce daga maka daga maka ce sannan ku da zuwa me ya taho da ku eh mun zo mu gaishe ka suka ɗebo kyauta suka bin ya ce wannan fa ce a an kawo maka ne sannan aka yi cin hanci fadawansa duk aka raba musu kayan hannu me ya saƙon ku ai mun zo ne ka ba mu waɗannan mutanen saboda ba su da mutunci suna zagin allolin mu suna wane ne suna wane ne suna wane ne suna wane ne yace a ina ina yace ai baki na ne ai baki na ne ba su je gurin kowa ba sai suka zo wuri na ni ko ya zan iya dauki bako na in ba ku shi ku lakanta shi tafiya ta yi tafiya har ta kai ga wata rana shi na gashi zai kai ke fada yace wa Ja'far Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib shine shugaban tafiyar a lokacin yace ka min bayanin me ya faru kuma ka min bayanin addinin Ja'far ya tashi bi fasli al-khitab da harshe da baki ne fasaha da basira yayi bayani dalla dalla na musulunci ya nuna waɗannan zuwa suka yi su zalunce su cutar da su su yi kaza saboda rauni musulmi suna da rauni suka fago daga maka suka gudu suka yi gina nan kuma yanzu an Allah bai gushe ba da kafin ya mutu dai sai dai musulunta shi ne gashi ya musulunta kuma ya mutu ya so ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai samu haɗuwa da shi ba wannan najashi din fa shine ya bada sadakin ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana ji ko ummu habiba an bambanta ba shi ya bada kuma annabi ya bashi dama ya ce ta ɗaura mun aure da ita shi ya ɗauki kuɗi yana kirista sarkin kirista ba ya ɗauki sadaki ya bayar wa wannan mata matar annabi ya ɗaura auren a kai wa annabi shi sa da da ya rasu manzo Allah ya ce yau wani babban sarki ya mutu ku tashi za mu yi mai sallah aka yi masa salatul ghaib yana habasha ya rasu annabi yana madina yi masa sallar gawa salatul ghaib baya wurin yi masa sallar gawa so ya kamata mutane su karanta addinin musulunci kafin su yaƙe shi addinin musulunci babu addini mai kyau irinsa kuma da kirista sun karanta musulunci sun san shi to da ba su wahal da kansa ba suke kiristancin da sai bayan annabi isa ma ya bar duniya wajen shekara kusan sittin hamsin da wani abu sannan ma kirista yanzu bayan isa ya bar duniya ma gaba daya wai bayan an soke annabi isa ya yi sama kai sannan ma kirista ya kiristanci ya zo su ga wannan ba daidai ba ne kuma wannan iya adalci kenan malam iya adalci to wannan hura wuta da ake ana cewa ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ba haka bane in ka ga musulunci yayi gabar to gabar din ne in kuma ya tsaya to lalle gudu ya ce a tsaya ne ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى يتي ذلك بأن منهم قسيسين أتكنسوا hakan ya faru ne saboda a cikinsu akwai kisisi kisisi shine malami zalika bi anna minhum kisisi ay zalika bi anna minhum ulama akwai malamai a ciki alqassu da alkisis a larabci ana nufin al'alim amma a luga ta rumanci alkas ko alkisis a yaren rumanci ana nufin al'alim malam skola zalika bi anna minhum kisisina me yasa aka samu nau'i na leniency ko taushi-taushi na nuna 'yan soyayya ko yaya ga musulmi ta bangaren kirista saboda akwai malamai a cikinsu dama in dai bakin jahilci ne ka zo kan ba yahudi sai kai fatiya suka akwai jahilci su kuma waɗannan malaman su sun san gaskiya sun danne gaskiya wa ruhbanan sannan akwai ruhbaniyawa rabaniyawa shine al'ibbad masu yawan bauta ashabu sawame masu zama a coci suna bauta za ka iya ganin wani ɗan kirista yana zaune yana bauta a coci wala sai kare na musulmi ma ganin shi bauta in an ce rahib wato shin jam'insa shine ruhban kamar ka ce faris da fursan da rakib da rukban yana iya zamantowa kwaya ɗaya ma jam'insa kuma ya zama rahabin ana iya cewa rahabin jam'insa kamar ka ce kurban karabin ruhban rahabin kurban karabin kira abin da ake nufi da rahabaniyawa su ne masu rahabaniyanci masu bauta Allah ya shaida a cikin 'yan kirista akwai malamai akwai kuma masu yi wa Allah bauta wa annahum la yastakbirun kuma Allah ya daɗa yabo wani babban yabo ne ga kirista a cikin Qur'ani wa annahum la yastakbirun kuma su ba sa yin girman kai dangane da imani ko miƙa wuya in an yi musu wa'azi sun fahimci gaskiya kuma har yanzu ɗin haka yake a yanzu ɗin nan ni na sani akwai kes guda a hannunmu kiristocin inugu state gaba ɗaya da manya-manyan coci wannan pastors pastors ɗinsu ni ce satin da ya wuce ma na yi magana da wanda daga cikinsu suna jiran za a zo a yi debate da su musulmi su zo su yi musu bayanin musulunci in sun ji wallahi za su musulunta debate din inda za a yi debate din an hayar wuri za a haye wuri da abin da za a yi fashin na mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu don za a yi kwana ɗaya kwana biyu saturday da wannan juma'a saturday za a gayyaci dukkan fasoci za a gayyaci dukkan da jami'an tsaro da za a kira da waye da waye an yi wannan yana nan kasar ɗin wanda aka yi na farko malama inda hali wani sati ka yi raitin ɗinsa a plate don ku gani wanda wani yaro ne a nan cikin matasa wani da ake ce da shi abdulkari musulunta ya ɗan inugun ne ya musulunta ya zo yanzu nan muna tare da shi duk inda ake da matsalar zuwa a yi wa'azi a kan kiristanci ko na sauransu da shi muke tafiya yake taimakawa ka je ka ga yadda yaron nan ya buga hankalin mutanen nan in Allah ya sa da in ba manta ba kai rayatin din su a plate yana nan na kallo ne wanda aka samu mutane suka yi ta musulunta har wani babban jami'i ma ya zo cikin jami'an gwamnati ma ya zo in musulunta to da suka ji daɗin abu ko ba wani faɗa ba wani zage-zage aka gama aka yi shekin juna aka gaisa aka abin da aka ce to dama abu ne na dalili na hujja wanda ya gamsu kenan aka ce kuma a zo a daɗa shiryawa to kudin da aka ce za a yi ɗan shirya miliyan ɗaya da dubu ɗari kaza shi ɗaya pastor ni na yi magana da pastor last week yake cewa to malam mu mun shirya yace su kiristoci za su ɗauki nauyin wajen naira dubu ɗari takwas yace su za su ɗauki nauyin wannan ko kuma musulmi ku kawo ɗari hudu wallahi abin nake ga ku kawo ku kawo ɗari hudu idan kuka kawo ɗari hudu din nan za a je a hayar wuri ne wuri ne neutral wuri babban wuri da wurin zama da refreshin ɗin mutane da entertainment da za su ɗan lemo da za a kawo manya da za a gayyace su da abinci da za a kawo da ɗan kayan da za a ɗauka na rikodin da jami'an tsaro da za a kula da su da waye amma da security a wurin da sauransu shine zai ci wannan kuɗin ba wai wani labawa ba wallahi su sun tara kuɗin amma mu yanzu har yanzu kuɗin babu Allah har yanzu kudin ba a same su ba har yanzu kudin ba a same su ba so yau din nan ma muke magana da dan uwa cikin kungiyar da muke amfani da ita muna da albayyana foundation albayyana islamic foundation ita aikin ta kenan wannan wa'azi ga wanda ba musulmi ba da taimaka musu da waye da sauransu muke magana shi to za a yi sponsor wannan yace ba kudi ma ne yace waɗanda aka je aka yi wancan debate din ba suka musulunta har yanzu albayyana ba ta iya komawa ta tura musu malami ɗaya ba malami ɗaya da za a tura musu a arewa ji ko tura ne babu so ana zargin wasu ma da sun kokkoma yana ba maintenance ko mota shi sabuwa ka tsaye ta in ba maintenance lalace lalace ko gida da kake zaune in ba maintenance zai lalace wani masallaci akwai maintenance kanti ake ko kuma kan wani an sa wuta da wani kulab ya lalace a gyara sai a ji daɗin zama su ka ba shi musulunci baka maintaina musulunci zama dole ya koma a take din kuma ɗazu din muka yi magana da chief imam na ainihin wani masallaci a nan cikin enugu din suna da makaranta ta islamiyya suna da ɗalibai kusan 400 amma wallahi ba malamai gaba ɗaya wai sai in wani ya zo daga arewa da an ga wani ya zo daga arewa in an ga ya zo yana masallaci yana sallah an ga alamar kamar ustaz ustaz ne sai a ce da Allah ka zo ka ba mu wani week da Allah a dan taimaka wa yaran wallahi babu malaman babu sai in kwafas yan arewa sun je in an samu da kwafas wanda ya dan yi islamic studies ko ma wanda ya boko ne ma in dai daga nan arewa yake ko kano ko abin nan kawai automatically malami ne to su ake turawa wallahi nake gaya muku malam ɗazu ɗazu ɗinnan ɗazu ɗazu ɗazu ɗazu muka yi wayan nan da su muna magana akan wannan ɗazu ɗazu don ku gane muna muna cikin nema so ina son nuna muku mahasinin islam ne yadda shi musulunci yake kokarin ya shigo da wanda ba shi ba cikin musulunci yanzu ka ga misali ni a matsayina na malami mai da'awa da ake ganin ni malami ne kuma ba ni ba malami bane amma dai misali shi wannan pasto din waya ya bugu ai kaga da a ce akwai wannan abin da ake faɗa na gaba din ba za mu gaisa da shi wallahi na buwa ce assalamu alaikum sheikh wallahi zai faɗa ni ma na miyar masa da sallama kafin na zo kafin na zo nan gaba ku riga ne ku ce bai hujja ta ko amma yanzu ne mu tafi haka so kaga akwai wani nau'i na me samar da jituwa ko ba ka bane ba samar da wani jituwa da kokarin fahimtar juna kuma ya nuna cewa wallahi inda ya gaskiya ta bayyana su ba za su karba kaga akwai aiki ke shi sa muke cewa ɗaliban mu na jami'a ku dinga karatu don kun je sabis kudu sai ku zama du'a masu da'awa masu kira zuwa ga Allah kuma dai mun gode wa Allah da ya bamu wannan musulunci kuma ya taimake mu akan sa ya kuma agaza mana akaram Allah ka zo matsaya ne abin zo eh to shi kenan sai mu dakata ana saboda lokaci akwai wani bawan Allah da ya rubuta kan ba wai sai cewa kayan abinci zai zai yi tsada ya gano cewa wani kayan abinci zai yi tsada sai maza maza ya je ta tara kuɗi yana ɗiban kuɗi yana sayan kayan abinci yana ɓoyewa yana saya yana ɓoyewa dan in yi tsada ya zo ya sayar to malam wai ya ci riba ba riba za a ce ya ci ba sai dai ya aikata abin da yake haram ne duk dan kasuwan da yake da karfi har ta kai ga yana da karfin da zai iya sayan kaya mai yawa ya saya ya tasirantar da al'umma wajen samun kaya ya tsada to wannan abin da ya zama ya aikata haram haramun ne haramun ne mutum ya je ya sayi kaya da niyyar ya yi tsada ya sayar amma abin da malamai suka faɗa shine waɗanda suke in large quantity wanda suke siya da yawa ta yadda in sun saya din lalle za a tasiri za a ji jiki amma ba wanda ya sai ba mutum ya sai buhu ne buhu biyu in ya yi tsada ya sai waken sa buhu ɗaya buhu biyu ko buhu uku ko wannan ba zai komai ba ba zai- ba a- ba a san ma ya saya ba ina fata ana fahimta ba yi da bambanci da wanda ya daure ragonsa ya ce ba zai sayar ba sai a watan babbar sallah ina fata ana fahimta amma wanda zai je duk kasuwannin ƙauyuka ya sai kayan ana tsammanin shinkafa za ta yi tsada watakila gwamnati ta ce za ta ɗauke subsidy na shinkafa duka sai suka tabi suna saye shinkafa suna koyewa suna tarawa sto suna bi suna koyewa to wannan haramun haramun wuta balbal suke tarawa kuma insha Allah ba za ta yi tsadar ba ko kun tara ma sai tsutsotsi sun cinye tunda kun bar kun yi ku bara mutane su cinye to ku fahimci wannan wato wato wanda aka hana din shine wanda za a yi in large quantity da yawa wannan shine aka hana wallahu a'lam malam menene hukuncin yin bismillah a lokacin karatun fatiha a sallah dole ne bismillah dole ne a yi ta a fatiha a bisa zance mafi inganci kamar da hadisai da yawa sun zo na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama so yana da kyau mutum zai yi fatiha sai yayi bismillah rahman rahim ina karatun bayyane sai yi ta a boye sai yi bismillah sai yi fatiha din a bayyane in kuma dama a boye ne to kaga shikenan yace yakan ji wasu suna dan bayyana wani zikiri haka a tahiya idan sun zo suna sallah eh an samu riwaya wani lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama in yana wasu addu'o'i ko a sujada ko a tahiya yana dan bayyanawa kadan yana fitowa wasu malamai sun ce yana yin talil ko litambe ko dan ya karantar da sahabbai su ji irin addu'ar ko kuma dan ya fadakar da su watakila wani yana ana yin tahiya yana ce yana tunani a wani wuri sai ya jiwo addu'an neman to sai dawo hayyacinsa to ana addu'a ni ma ba zan yi to annabi yana yin haka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam amma kada ya yawa an samu wasu ruwayoyi kamar yadda ya ce sai wasu zatu nabi sallallahu alaihi wasallam shi nasir bin al-albani rahimahullahu ta'ala sabai su rawaito da yawa addu'o'in da annabi aka ji yana yi yawan tayya an fiffisga da wanda aka ji yana yi yana sallar jana'iza ba wai zama ya koya musu ka daga a bayan a yana sallar suka fiffisga da sauransu so wani lokacin yana yi wani lokacin kaɗan ba da yawa ba kamar yadda aka samu sallar azhar ko la'asar wani lokacin sai ya bayyana karatu aya ɗaya biyu haka yana yin wannan sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma mutum ya yi bai da kalbi ko ba ne malam ne hukuncin yin zakara a sallah da liman ya ce Allahu akbar ne Allahu akbar subhanallah Allahu akbar wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar yin zakara yin lada a sallah to wannan idan sautin liman din baya kaiwa da sauran mamu ya halatta yi idan liman din mai karamin sauti ne kawai a ce babu babu speaker a masallacin so ba laifi idan an yi zakara an yi ladan amma in dai har sautin liman ana ji to me bukatar kuma yin ladan din babu ba a taɓa yin ladanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai lokacin guda ɗaya shi ma lokacin annabi ne bayi da lafiya aka shigo da shi masallaci ya zo yana yin sallah to in yi kabbara ba a ji kamar yadda aka saba to sai sai yi na abubakar sai in annabi ya kabbara sai sai na abubakar yake ɗagawa kaga a inda ma a ce asalin ladanci ne ai da bilal ne zai to abubakar ne yake to daga nan ne malamai suka ce hukunci malamai fiƙe suka ce in an zo masallaci liman yana daga sautin da ba a ji to ya halatta wani ya zakara ya daga masa amma in dai ana ji to ba bukata a makka da madina ana yi makka da madina ba shine kitabu da sunna ba malam da yawa akwai abin da ana yi a makka ba daidai bane akwai abin da ana yi a madina ba daidai bane makka da madina ba shine annabin ka ba annabin da ya tashi a makka da madina aka ce ka bi ba garin makka ba ba mutanen makka ba a'a annabi aka ce ka bi su ma kuma malamai sun musu raddi kuma an yi rubutu irin shek nasiru bin albani akwai littafi da ya yi rubutu akan dukkan kurakurai da ake aikata a masallacin makka da na madina littafi guda yayin da ya zazzamo abubuwa ya ce wannan kaza bid'a ne wannan kaza ma haram ne wannan kaza bai halatta ba duk a tsakanin ya ce ana aikatawa ya kamata a ce an gyara su su ma yadda ne za su yi daidai za su yi kuskure da akwai malamin bid'a da ya zauna zage-zage cikin banza za su zo su yi abin nan to su je su hana su je su hana su su dai su yi mana mu za su hana mu? to su dai su annabin ka ne ko akwai inda aka ce masallaci akwai inda sai za ta ci kabila damin maka kasi aka ce ka bi to ba daidai bane ba su ma mutane ne za su yi daidai za su yi kuskure ya halatta wanda ya taimama saboda janaba ta kama shi ya dauki qur'ani ya karanta yayi kwarai kuwa ita taimama fa tana iya tsaya ma duk abin da zaka yi da alala zaka yi taimama ba su da wani bambanci aikin da alala za ta yi maka shine abin da taimama za ta yi maka so ya halatta ka dauki qur'anin ka karanta lami lafiya ma limanci ma za ka yi kai ba laifi da taimama a tayammu badal wudu taimama canjin alwala ne wata bayan Allah ta rubuto takarda cewa ah, malam Allah ya kara man- maka lafiya ya kuma tsare mana kai amin Allah ya kara mana gaba daya akar maka lahu ni ne nake kwana oke wannan wannan miji ne ba na matar bane ni ne nake kwana a shagon gidanmu kuma babu ban daki a cikin sa kuma babu a waje kun ji wai babu ban daki a ciki babu a waje sai a cikin gida shi kuma a shago yake to kuma ni ina da tsoron fita da daddare to sai janaba ta kama shi wai shin zai iya taimama da asuba yin sallah da ita ba ban daki a waje ba ban daki a cikin dakin shi kuma yana jin tsoron fita waje kun kula da tambayar nan tasa kuwa Ah, to tunda babu ban daki a waje kuma babu ban daki a cikin daki to me yana cewa kana jin tsoron fita waje ko dai akwai wani banɗakin dai a wajen kana da tsoron ka je so a nan tsoro yake da shi a kodin da Allah yake jarabar su da tsoro to ya kamata dai kai kokari ka sa tsoron Allah cikin zuciya kai fa komai kuma ka nemi kariyar Allah a duk lokacin da kake kuma shine mai karewa wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin to in dai akwai banɗaki ko da yake kace babu tunda babu shikenan zaka yi taimama bayan baka fatawa da abin da ka faɗa babu banɗaki a waje babu a cikin daki sai a cikin gida ko ba zai yi a buɗe mai da cikin gida ba tunda so yake ya yi wankan janaba ko kuma yana jin kunya kada a ce ya aka ji kana wanka wannan busan nuna kaga tujura mala ana fama da wahala wala Allah ya aurar da ku Allah ya yi muku wannan masifa ai ai malam ba musifa da ta wuce irin wannan yanayi malam da ake cikin mutum ya zauna bai da mata kai Allah ya sauki to sai ka je kai taimama in gari Allah ya waye sai ka lallaba in yara sun dawo makaranta sai ka je amma ya akwai bandaki a wani wurin ba ka shawara kai kokari ka rage ka je din ba za ka tilasta ma mu ce kana tsoro don karka je wata kila wani abu ya same ka ko tabuwa ko na makamanci wannan Allahu a'lam a karam kallah dan Allah a yi mana tawassuli da wannan majalisi namu a taimaka min da addu'a domin wala ina neman aiki a wani kamfani to muna fatan Allah ya baka aiki Allah ya taimake ka Allah ya ba mu nasara ba shi kadai ba duk wanda yake nan wuri yake neman wani aiki a wani wuri Allah ka bashi ya Allah muna tawassuli da wannan zama ka bashi duka ka biya mana bukatunmu wannan mata take cewa assalamu alaikum malam da Allah ina so a yi wa mai gidana nasiha saboda yana haɗa ni da ƴan uwansa shi yasa ba sa kauna ta sam kuma yanzu ta kai har da waɗanda sukan gaisa in sun gaisa yana gaya musu abin da na yi da wanda ban yi ba ma'ana wani mai gida ne take da shi bai da kamun baki sai je gidan ƴan uwansa ya taɓata ta da wadda ta yi din ta yarda tana yin wasu abubuwan da wanda ma ba ta yi ba to idan ya je ya faɗi laifinta a wurin 'yan uwansa sai su ga ba sa ganinta da kima ya ce ko 'ya'yana ma sai ya nuna musu kai ta ce har ta kai ga wallahi har mutanen unguwa yana gaya musu kawo kuka sai ce shi ba ruwansa a laifina ne to wannan gaskiya kun dai ba sai na dogon sharhi ba bai kamata ba ita mace da ka ɗauke ta ka ajiye ta a gida kana da damar ka sarrafa ta in za ta gyaru ta gyaru fa ne ma ba za ta gyaru ba ka sallama mata ta gida shikenan ne zuwa kana yi kana yi da ita kuma yanzu inda za ka je ka zauna a dandali a gurin masu shayi kana cewa matarka tana kaza kamar kana cire wandon ka ne kana nuna mutane ka ce gani ku zai tsara ita tsare ki na wannan ba daidai bane ta ce har a zo a yi mata rashin mutunci ma daga waje ma a zo a yi mata rashin mutunci saboda abin da yake faɗa a kanta na yadda ba mamaki tana da wani laifin da ita ma bata faɗa ba dan wasu matan gaskiya ba kyau shanunsu ba Allah ya sauke to ba mamaki ta riga ta goma cika shi ya ɗebi iska ne yake fashewa ke ma ki ji tsoron Allah ki gyara halinki ki gyara ɗabi'arki kai kuma bawan Allah ka sani ba ɗabi'a ce ta kwarai ba kuna zama da matarka don ta malami ka je kana yada danginka wato abinda ba kwa gane ba kana zaune da matarka malam duk lokacin da ka tashi ka je ka gaya mahaifiyar ka ce matarka tana ma kaza tana ma kaza to wallahi malam mahaifiyarka ta daina ganin kimar wannan matar taka kuma ba mamaki daga baya matar ta zo ta gyara ta daina ma rashin mutuncin da take yi ita kuma mahaifiyar baka koma ka je ka ce mata wance ta gyara ba kuma ba lalle bane in ka gaya mata wance ta gyara ma ta yadda ce a kai dai kawai dai ta gama da kai sai ka dai gurin kannanka gurin yayyanka mata ko maza ka nuna musu matar ka bata da mutunci wallahi in sun je gidan jira su kamar za su bige ta so kuskure ne mutum ya ɗauki sirrin gidansa na iyalinsa yana gaya wa kaninsa ko yayansa ko mahaifinsa ko yarsa ko mamansa ko wani ba a faɗa iyaye irin wannan matsaloli sai abin da ya je ya kure ya kai ƙarshe ba yadda za ka yi kana neman agaji amma mace ka yi ƙoƙarin ka tukurkuye ta a ɗakin nan duk yadda za ka gyara ta ka gyara ta yanzu kana cikin tafiya sai rigar ka ta fashe wandan ma na ciki sai fashe cewa za ka yi jama'a ku zo ku duba rigata ta fashe ya za ka yi dan lullabawa za ka yi ka rufe ta ko saboda a jikinka take to Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna kayan ku ne su sutura ku ne kuma kuma nasu ne so duk wanda ya tona wasu asirin matarsa ya tona asirin kansa ne to wannan kenan da dai korafi ka san mata akwai korafi sai da cika takardar ya isa haka na ji duk abin da ke faɗa Allah ya bada haƙuri ta yi ta lissafa wasu abubuwan ka san wani abu ma ka ce sharhi ma wataƙila ka gina na akwai makaryata gaskiya Eh, wata ta zo ta ce bayani yana kaza yana kaza ne ya zai ce wallahi al'azim yace billahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi ƙarya take mu ni zan mata ƙarya ni zan wallahi yana yi ai kai da kirki ne to ya za ka yi da wannan alƙalancin ita ta ce yana yi shi kuma ya rantsa ya ce abin nan ya ce ba ta yi. akwai wacce in ta samu guri ƙarya akwai magaryata amma fa ban da wannan yawwa wannan mai fata mun an samu ta sabon fata wata to Allah ya mana kuma to za mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa daidai muna